لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا شدة قوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نارهكرا دقو دا دا دا أربعين دا بيار wanda ya zo daidai da 21 ga watan goma a girgoriyar kalanda 2023 wannan shine kasadinmu na 77 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilati sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala fi sirri wal alam idan jama'ar musulmi ba su sha'afa ba ba su manta ba muna nan a cikin babun da ke magana akan falala da alheri da tagomashi da romo da mazar ƙwaila na ainihin wato wannan kalma ta la ilaha illallah wanda karatu ya yi karatu har min iso inda mali yake cewa fa afradul fara'idi ma'rifatu ma'ana hadhihi kalima ko nan ne zamu tashi ko gaba nan ne ko malam yace fa afradul fara'idi mafi farlancin farillai gabaki daya wato mafi wajibcin wajibai akwai wajiban abubuwa da Allah ya dora wa bayi ka wajibi sala kamar wajibin sallah ko ka fardi sala kamar farlancin sallah wa fardi asiyam kamar farlancin azumi wa fardi azzaka kamar farlancin zakka kai haka miko abu ne sai ka koma an makala ba a makala ba bai dame kuwa sai abu yayi nisa kuma sai ku zo kuna ta abun nan kamar farlancin zakka ka fardul hajji kamar farlancin aikin hajji wa ma ila zalika min alfara'id wal wajibat da sauran farillai da wajibai to dukkanin waɗannan farillan da waɗannan wajiban farlanci da wajabcin da ya fi kowanne girma shine farlancin sanin ma'anar la ilaha illallah domin duk waɗannan abubuwan da muka lissafa azumi aikin hajji zakka sallah da shauransu ba za su samu shiga ba kuma ba za su samu wato lada ba zai shigo in an yi su ba sai idan ita la ilaha illallah ta zauna da kafafunta ban gane ko kun gane ba to in ku har haka ne ashe ta fi kowace wajibi wajabci ta fi kowace farilla farlanci na fata an gane don haka malam ya ce fa'afradul fara'idi mafi farlancin farillai gaba ɗaya shine ma'arifatu ma'ana hadihil kalima sanin ma'anar wannan kalmar wattalaffuzu biha da kuma furtata da furci da ita wal'amala bi muqtadaha da kuma aiki da abin da take hukuntawa na fata an gane don haka sai malam ya sake cewa fal ilahu huwa al ma'budu aka ce al ilah ana nufin al ma'aluhu aka ce alma'aluhu ana nufin alma'abudu bi haƙƙin lasiwahu abin da ake bautawa da gaskiya ba waninsa ba wasaniyatu ko wata'alluhu at-ta'abbudu abinda ake nufi da at-ta'alluh shine at-ta'abbud idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la'ala ba'dhum ala ba'dhin ay idan la dhahaba kullu ma'budin ko bima khalaq التأله التعبد الإله المعبود أبن بوتا فيني الله ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله با وندي تنتنت بوتا سيشي نفت الإلهية أما سوى الله wannan kalma ta la ilaha illallah ta kore duk wata allantaka in ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wa athbataha lillahi ta'ala wahdahu ta tabbatar da ilahantaka da bauta ga Allah shi kadai kar a hada shi da kowa malam ya ci gaba da cewa wa ifradullahi subhanahu bil ibada kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala kuwa da ibada wa nafiha an siwahu da kuma kore wannan allantakar ga wani shi huwa haƙiƙatu tauhidi in kana neman tauhidi na gaskiya to wannan shine tauhidi usman muryarka tana fita baka da matsala ka gwada ta wa huwa ma'ana la ilaha illallah shine ma'anar la ilaha illallah وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصدق منها فيها النبي صلى الله عليه وسلم يا بينا من فللر غسكتاوا da wannan kalma ta la ilaha illallah in ka gaskata da ita akwai alheri ba dan kaɗan ba faqad akhraja shaykhani min riwayati Anas radiyallahu anhu Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar daga riwayar Anas Allah ya hada mu da Anas a Jannatul Firdausi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زيتي عن النبي محمد ياتي ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ba wani ɗan adam da zai shaida ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ya yarda annabi muhammadu manzan Allah ne sidiqan min qalbihi ya gaskata haka ya yarda da haka ya amince da haka ya yi aiki da haka ya fahimci ma'anar haka a cikin zuciyarsa illa harramahu Allahu ala nari face sai Allah ya haramta wa wuta cin naman wannan mutum wannan kadai bai ishi wannan kalmar falala ba jama'a a duniya kaf akwai abin da ya fi falala sama da a ce samunsa da fahimtarsa zai hana wutar jahannama cin namanka ka akwai abin da ya fi wannan falala ba abin da ya fi wannan falala yo duk kaiwa da komowa da muke yi ba tsiran wuta muke nema ba tsira daga wuta muke nema ba jama'a yawan aka ce ga wani abu wanda zai tseratar da mu daga wuta ba shi kenan mun jefa mun taɓe ba to yau kuma akwai wani abin da ya kai shi daraja a duniya babu abin da ya kai shi duk abin da aikata shi da fahimtarsa da aiwatar da shi zai tseratar da namanka daga kunan wuta ina mai rantsuwa muku da Allah babu abin da ya kai wannan falala to daga cikin manyan abubuwan da gane su fahimtar su aiki da su saka su a zuciya yana daga cikin mafi saurin abin da zai tseratar da kai daga wuta to babu kamar la ilaha illallah ban gane ko kun gane ba to don haka babu abin da ya kai ta duk sallar da kake yi in dai kana da matsalar la ilaha illallah ba za ka shiga aljanna ba kuma sai ka ci wuta wallahi duk azumin da kake yi in kana da tasgaro a la ilaha illallah ba za ka shiga aljanna ba kuma sai ka ci wuta na fata an gane eh ko menene kake da shi ba za ka taɓa samun walwala da tagomashi ba wallahi komai girman aikin komai ƙimarsa komai yawansa komai darajarsa idan ba ka samu la ilaha illallah ba yanzu ka ga wasu suna rudar mutane suna cewa in ba ka san annabi kai ba masoyin annabi ba ne ba za ka shiga aljanna ba quite alright mun yadda da wannan ɗari bisa ɗari in akwai dubu bisa dubu ma to mun yadda amma kuma muna cewa duk soyayyar ka ga annabi in dai kai mushiriki ne ka karya la ilaha illallah billahi allazi la ilaha illa huwa ba za ka shiga aljanna ba ka cika duniya kaf da cewa kai masoyin manzan Allah ne ba shi ne yanzu duk abin da ake ta rigima da su ba su tattara ko kaf su ce ku maƙiyan manzan Allah ne amma fa a daidai lokacin da suke ce muku ku maƙiya annabi ne su sun manta kuma su maƙiya Allah ne ma saboda sun yi wa Allah kishiya haka ne jama'a ko ba haka ba ne da a ce a shari'a akwai dama-dama ku ji wannan kalmar da a ce a shari'a akwai dama-dama shin da yi wa annabi kishiya da yi wa Allah kishiya wanne ne ya fi dama-dama inda da dama-dama na fata kuna fahimta na da kyau dama-dama shine kai wa annabi kishiya ba kai wa Allah ba shine dama-dama inda dama-dama balantana ma babu dama-daman amma mun kawo ne don ka fahimta so in za ka cika duniya da cewa suwa na ba sa son annabi mu muke son annabi matukar za ka ce shehu kaza ina fata an gane yana da matsayi na allah iri kaza wallahi ka gama cika duniya da cewa kai masoyin annabi ne wuta za ka shiga in kuma baka yadda ba ci gaba ai lasta alaihim bi musaitir ko إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر in baka yadda ba kace kai magana ba haka take ba kai kawai in dai kana son annabi ko menene zaka aikata kuma zaka shiga aljanna to bismillah ai ba wanda zai hana ka duk shegantakar da kake damawa ya taba hana ka ba wanda ya taba hana ka yi kake yi har kana ƙara wuta kana ƙara volume kana ƙara nisanta ciki so ci gaba in dai baka yadda da wannan ba na rantse da Allah zai yi wahala ka tafi lahira ka shiga aljanna wallahi amma abin da Allah yake so mu so manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu so shi shi Allah to babbar soyayya da za ka yi wa Allah shine bauta mar karka haɗa shi da kowa cikin bauta duk abin da za ka faɗa na soyayyar Allah in dai ba yi wannan ba aikin banza kake yi domin shi ne babban makasudin turo ka duniya da ya yi shi ne ka bauta mar shi kaɗai karka haɗa shi da kowa duk abin da yake haƙƙinsa ne ka jingina masa kayansa ka zauna lafiya da shi za ka iya zuwa da kowanne irin kalar zunubi lahira Allah ya iya ɗaga ma kafa kamar yadda hadisin annabi ya nuna amma na rantse da Allah ba za ka je da shirka Allah ya ɗaga ma kafa ba ban gane ko kun fahimta ba kowanne zunubi kana iya zuwa da shi Allah ya kalli ka ya ma rahama ya daga ma kafa ga hadisin bitaqa babban hadisin da ke nuna falalan la ilaha illallah man sha karanta muku anan cewa dan adam zai je gaban Allah ba shi da wani abu da ya je da shi ko karfan fana ba shi da shi in ban da tilin zunubi kundi kundi ban san ko kun san kundi ba to bari an muku ta yan boko volumes volumes mujalladi mujalladi na me na zunubai ka je da su gaban Allah amma wallahi in ka je da tauhidi da kalmar shahada lafiya garau manzan Allah ya ce wallahi Allah sai ya yafe maka wannan zunuban gaba daya ga hadithin lau a taitani bi ƙurabil ardi khataya sun malakita ni la tushrik bi shay'an la a taituka bi ƙurabiha magafira ya Allah ka sa wannan maganganun da muke na tauhidi Allah ka sa mana da rabo a cikinsa Allah kar ka haramta mana mazar kwaila da zaƙin tauhidi Allah in za mu yi asarar komai a duniya kada Allah ka sa mu yi asarar tauhidi ya Allah mu yarda mu duk wata asara wallahi tallahi in dai ba mu ta tauhidi ba da sauki kuma mun jefa mun taɓe kuma mun tsira da izinin Allah duk rahin tauhidi bari in gaya muku wallahi rashin tauhidi ko duk shi ya sabbaba mana bala'in da muke ciki hatta saban Allah da ake yi ba mu yarda da Allah ba ne yasa muke yin sa da mun yarda da Allah cewa lalle Allah zai kama mu fa in mun yi ba daidai ba na rantsi da Allah ba wanda zai saba wa Allah to me yasa ba mu yarda da wannan ba shine karancin girman tauhidi a zukatanmu shine kawai Allah ya ce wa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ya ce wa kullu insani duk wani ɗan adam da ka sani wannan kullu hasbiya ne da tattabaru duka gaba ɗaya kullu kuciya alzamnahu ta'irahu fi unuqihi Allah ya ce mun samar rekoda a jikin wuyan shi tara rekodin duk abin da yake yi yanzu dan Allah wanda ya yarda da wannan maganar cewa duk abin da yake Allah yana rekodin kuma zai kama shi da shi gobe kiyama zai aikata abin da yake aikatawa yo ba karancin rashin yadda da hakan ba ne ya sa muke aikata abin da muka ga dama jama'a ku fahimce ni ko ba ku fahimce ni ba yo kenan ashe rashin haƙiƙanin cikar imani da rashin haƙiƙanin cikar tauhidi da rashin haƙiƙanin cikar yarda da Allah ya sa muke aikata wasu abu amma in mun yadda da Allah yadda ke maganganunsa min yadda shine abun bauta min yadda yana da wuta min yadda yana da aljanna min yadda in mun yi zai kama mu to wannan yardar da wannan imanin da wannan tauhidin da wannan aƙidar da wannan sulukin shi yake hana mu saba mishi Allah ya ce alzamnahu ta'irahu fi qunqihi zamu mun saka masa rekodansa a jikin wuyan shi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah ce kuma za mu fito masa da littafi mu baza kowa ya kama nashi sannan za mu ce ikra kitabaka karanta littafinka ka fedi nafsuka yawma alayka hasiba ya ishe ka yau kai wa kanka da kanka hisabi ai kamar kai ne kai jarabawa fefar ka ce wacce ka zana malamin ka ya maka ya mika ma sai kaga ka faɗi shi ya ka da kai ko rubutunka rubutunka abin da ka rubuta ne na banza shi yasa sai bai hayar da kai ba to haka Allah zai baka littafin ka na abin da ka aikata kai da kanka za ka karanta ran kaza ga watan kaza ranan kaza ga watan kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah ya ce mani hitada fa inna ma yahtadi li nafsihi wanda ya shiryu dan kansa ya shiryu wallahi wala ba wanda ya shiryu dan shiriyar da yake da ita za ta amfanuwa ne babu yadda kasancewa za ka je kasuwa ka nemo kuɗi don amfanin kanka ba don amfanin wani ba to na rantse da Allah haka shiriyar ka kanka za ka amfana ba wani ba Allah ba shi da bukatar shiriyar ka ma'ana ba za ta yi mar amfanin komai ba kamar yadda ba shi da bukatar kuɗinka don ka nema ba abin da ya dama Allah da kuɗinka ko ka bashi ko kar ka bashi ɗaya suke idan ma ka tashi ba shi za ka bawa mu bashi ratan ba sai dai ya ce in tansurullah yansurku mai sabbit aka dama ku ku taimakawa addinin Allah ku ciyar da addini ku yi kaza amma mu ratan Allah ya sa hannunsa na kudura ya karɓa a gurin kawane kai wallahi baka isa ba na gaba da kai ya tsararo ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba Allah ya ce mani hitada wanda ya shiru fa inna ma ya hatadi li nafsihi ya shiri ne dan kanshi wa man dalla wanda ya bata fa inna ma yadillu alaiha dan kansa ya bata Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra ba wata laifi rai da za ta dauki laifin wata Allah ya ce wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula kuma mu ba masu azabtar da mutane bane sai mun turo musu manzo duk wanda kaga mun kama to mun tura dan aika ne sai ya ƙi saurari ɗan aikan da saƙon da muka turo ɗan aikan da shi shi yasa muka damƙe shi inji Allah inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila sai ce fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba ya ce assama'u munfatirun bihi kana wa'aduhu maf'ula Allah ya ce inna musu Allah gwanaye musu Allah wanda muka iya muka kware muka san makamar aiki inna malamai suka ce nunul azuma nunin ce da take nuna buwaya da izza ta ubangiji ba Allah ya ce inna dan su din shi Allah su uku ne ko biyar ko goma ba a'a ko kai yanzu idan ta ɓace ka ce mu muka hana shi kaza kuma kai kaɗai ka hana amma sai ka ce mu muka hana shi don ka nuna izza ko to kai ma kake iya haka barantana Allah Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasula mu ne muka turo muku manzo shahidan alaikum mai shaida a kanku menene manzon ya zo ya yi shine ya zo ya karantar da tauhidi shine primary assignment ɗin kowane manzo walaƙad arsalna nuhan ila qaumihi faƙala ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairuhu sai ce menene afala tattaquna Allah ce hakika mun tura annabi nuhu zuwa ga mutanensa farkon abin da annabi nuhu ya ce musu ibudullaha ku bauta wa Allah malakum min ilahin ghairuhu ba ku da wani allan bauta in ba shi ba a fala tattaku ne yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba to an kaje cikin suratul a'raf har kusan aya guda tara zuwa goma Allah ya dinga faɗin yadda ya tura manzanni da sakonnin da suka dinga bayarwa da haka yace shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka tura wa fir'auna manzo amma fa asa fir'auna rasula fir'auna da ya tashi sai saba wa manzon mu Allah ya ce fa akhadnahu akhdan wabila sai muka kama shi kamu na bala'i kamu na tashin hankali kamun masifa sai Allah ya ce to fa kaifa tattakuna in kafartu don Allah ta yaya za ku tare wa kanku in har kun kafircewa Allah kun ki ku ba Allah kun ki tauhidin nan da ake faɗa kun ki aqidan nan kun ki sulukin nan kun ki biyayya ga annabi ko a koma mashaya ko a koma yan kwaya ko a koma yan tiktok ko a koma mutanen banza fa kaifa tattaquna in kafartum in har kun kafirce ta yaya za ku tare wa kanku yauman azabar wata rana wacce ya ji allulidana shi ba takan saka jinjiri ya yi furfura saboda bala'inta jinjiri malam ta sa shi ya furfura saboda bala'i Allah ya ce in kun ki ku bi ni in kun ki abin da na ce ta ya za ku tare wa kanku bala'in wannan ranar sai Allah ya ƙara cewa to bari ku ji yadda ranar take as-sama'u munfatirun bihi sama mai daddarewa ne saboda bala'in wannan ranar shi ne mun fatiru yasa a wani guri ya ce idan sama un fatarat ai in fatarat in shakkat ta tsage ta tarwatse idan sama un shakkat idan sama ta tsage idan sama un fatarat idan sama ta tsage ta dare shine a nan ma ya ce as sama'u sama da kuke ganinta munfatirun bihi mai daddarewa ne mai tsagewa ce mai kifowa ce saboda wannan ranar kana wa'aduhu maf'ula kuma shi alkawarin Allah ba alkawarin kanzon kurege bane alkawarin Allah ba alkawarin irinka irina masu karya alkawari bane mm kana wa'aduhu maf'ula alkawarin Allah mai cika ne wallahi abin aikatawa ne abin zartarwa ne yadda ka ji wannan ayar na rantse da Allah ka ji a ranka kamar yadda kai yadda kai kai ne ba wani ba ko to ka ji a ranka cewa lalle wannan rana za ta zo ta kuma za ta faru kana wa'aduhu maf'ula to amma me yasa dan adam ya san da waɗannan abubuwan yaki babu tauhidi ne shine gaskiyar magana tauhidi shi ke wa ɗan adam jagora ya bar duk abin da yake aikata mara kyau tauhidi shi ke wa ɗan adam jagora ya aikata abubuwan da Allah yake so yasa a wani guri cikin suratul qiyama Allah ya ce balil insanu liyafjura amamahu bar dan adam kawai rabu da shi balil insanu liyafjura amamahu bari dan adam da kake gani yuridu an ya duma alal fujuri muddata hayatihi Allah ya ce dan adam so yake ya zarce ya wuce ya ci gaba da zama akan fajirci har tsawon rayuwarki sai ranar da ya tafi lahira tukunna balil insanu bari dai ɗan adam yana so ya fajircewa shekarun da suka shaura ne na rayuwarsa ya fitura amamu Allah ya ce ya sa'alu ayyana yawon kiyama saboda tsabar kangarar ɗan adam har tambaya yake wani yau ne kiyama za ta tashi yau ne kiyama za ta tashi bal yuridu al-insanu li yafjura amamu a ɗan adam yana nufi yana fata yana so yuridul insan yana so liyafjura amamahu saboda ya fajirce tsawon shekarunsa yas'alu ayyana yawmul qiyama har yana tambaya wai yau ne kiyama ne sai Allah ya ce fa idza bariqal basar a in kiyama yake so ya ji yaushe ne to ga alamu fa idza bariqal basar ai iza da hashal basaru idan gani ya samu matsala wata hayyara min ra'a gani idanun mutum ya rude saboda bala'in da ya gani to ya san cewa kiyama ta tashi ki da fa'iza bari albasa wa khasafa alqamar ai zahaba daw'uhu idan ya wayi gari da daddare wata daren goma sha hudu ya tahi ya nemi haskensa ya nemi kwallonsa a sama bai gani ba to kiyama ta tashi wa khasafa alqamar wa jumi'a shamsu wal qamar idan ya fashi ya wayi gari ya kalli sararin samaniya ya ga ga rana ga wata a haɗa a guri ɗaya Allah ya dankule su gaba ɗaya to ya sani kiyama ta tashi wa jumi'a shamsu wal qamar وجميع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فعلانا أن أدم زي تنبيا إنا قرون قدو kaji san da ya jangwalo wa kansa da ya ga bala'in kuma sai fara tambaya ina gurin gudu ainal mafarru Allah ya ce kalla la wazar la wazar ai bi ma'ana la malja wa la manja minhu illa ilallahi ba maguda ba matsera ba wajen fakewa wallahi sai dai a tafi gurin Allah in ka bi shi ka samu gurin mafaka na haƙiƙa in baka bi shi ba wallahi in ka je can ne ma inda za ka fi daɗin kamu jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku kalla la wazar ila rabbika yawma idhnil mustaqar Allah ya ce a gurin Ubangijinka ne a wannan ranar matabbata take kowa ya bar gidan shi ya bar mota shi ya bar mata shi ya bar ya'in ya bar kowana shi ila rabbika yawma idhnil mustaqar Allah ya ce to ba wannan bane yunabba'ul insani yawma idhin bima qaddama wa akhar a ranar ne za a gaya wa ɗan adam abin da ya jinkirta bai yi ba da abin da ya riga ya gabatar in ma na sharri wa in ma na alkhairi wallahi Allah ya ce sai mun bashi labari gaba ɗaya yunabba'ul insani yawma idin bima qaddama wa akhar sai Allah ya ce balil insanu ala nafsihi basira dan adam fa akan kansa ya san me yayi ina mai rantsuwa muku da Allah mutum yakan iya zauna yi wa kansa hisabi dama annabi ya ce hasibu anfusakum qabla an tuhasabu sai ce wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum ku yi wa kanku hisabi kafin ai muku sannan ku auna wa kanku ayyuka kafin rana aunawa ta zo kawai gari ya waye rana ta faɗi ka yi lissafi ka yi lissafi nawa ne kake da shi na zunubai nawa ne kake da shi na alheri wannan kan wallahi tallahi yadda ɗan kasuwa ko ɗan kamisho zai tashi ya yi lissafi ya ga faɗuwa ya samu ko riba haka ne a yi ni na rantse da Allah haka ɗan adam yake iya gano a yau daidai ya yi ko kuskure ya yi jama'a haka ne ko ba haka ba a yau ɗin nan ayyukansa na alkhairi su ne masu yawa ko ayyukansa na sharri ne masu yawa wallahi ɗan adam yana yi wa kansa wannan lissafi in kuwa har aka wayi gari kana musulmi kana musulmi ba ka tsayawa kai tsam da rai kai wa kanka ƙididdiga ka gane ina matsala take ina alheri yake wallahi ka samu matsala ka samu matsala ka samu matsala wallahi yasa yace balil insanu ala nafsihi basira dan adam akan kansa mai basira ne ya san me yayi ya san a yau din nan daidai yayi ya san a yau din nan kuskure yayi idan ya samu ayyukansa masu kyau sun yawaita ya sani idan ayyukansa na alheri sun yawaita ya sani in sun yi karanci wallahi ya sani bal al insanu ala nafsihi basira Allah ya ce walau alqa ma'azira ko da ko ya zo da uzuri ko ya zo da uzuri ya san ba za a karba ba wallahi dan ya san me yayi da haka ‘yan uwa wannan tsari na yadda za ka tafi tsakaninka da Allah ku gama lafiya abu ne a fili ba abin da Allah ya ɓoye ba abin da manzan Allah ya ɓoye Allah maɗaukakin sarki bai bar mu kara zuba ba wala ya turkuna hamalan Allah bai bar mu kara zuba bar arsala ilaina rasulan Allah ya turo mana manzo man ata'ahu da khalal janna wanda ya bi wannan manzon ya shiga aljanna wa man asahu da khalal nara wanda duk ya saba wannan manzo wallahi ya shiga wuta wallahi ya shiga wuta kuma ya sani in dukiya ba taka bace ka ci ka san haram ka ci idan filin wane da ka shiga kasan ba naka bane naka 50 by 50 ne amma aka gwada aka ga 50 by 55 kai kasan wannan 5 din ba naka bane duk wani wanda zai baka kariya da duk wani wanda zai ɗaure ma gindi da duk wani lauya da zai je ya tsaya ya turanci ya ce kana da gaskiya wallahi kai kasan baka da gaskiya baka da gaskiya ka san baka da gaskiya kuma wallahi za ka amsa kwairi akan wannan abin da ka ci da haka za ka ga musulmi na sabo musulmi na cin haram musulmi na zalunci musulmi na tauya haƙƙi musulmi na zamba cikin aminci kuma idan ka taɓa ya ce shi musulmi ne a haɗa baki da shi a cutuwa ne a haɗa baki da shi a zaluntuwa ne marayu a cinye dukiyarsu a haɗa baki a kisa gaskiya ne yanzu don Allah jama'a don Allah jama'a jiya bayan sallar isha aka je aka samu dattijuwa jama'a a garin nan dattijuwa na farko ba mai kuɗi ba ce na biyu ba namiji ba ne mace ce na uku ga shekaru kusan shekara 60 a je a danne ta a yanka ta a wuya a wanne dalili ni dai wallahi tun jiya da na samu wannan labarin na yi iyakacin tunanin duniyan nan in gano meye dalilin da zai sa a haka wallahi ni ban iya ganowa ba to idan da wata mai kuɗi ce sai a ce kuɗinta aka je nema inda 'yar siyasa ce sai a ce ta taɓo suwa ne inda a ce namiji ne ƙarƙarfa sai a ce rigima ne ta haɗa su da wani duk abin da za ka nazarta ka tuno shi zai sa a je a kashe wani na gama iya nazari na in gano menene da zai sa a je a yi wa wannan dattijuwa wannan ta'addanci na rantse da Allah ni da kwakwalwa ta har yanzu bata iya gano min ba mace ba namiji ba tsohuwa ba budurwa ba talaka ba mai kuɗi ba civilian ba shugaba ba ka je ka danne ta ka yanka a dalilin me me kake nema da he ka kashe ta sannan za ka samu jama'a haka ba al'ummar mu ta dawo wannan irin abu ne wannan ya muka dawo haka ko a ƙasashen arna da kafirai walla aka wannan ta'addancin ya kamata a binciki dalili ballantana tsakiyar musulmi masu salloli guda biyar a yini da dare to wallahi ba wani abu bane jama'a wannan rahin tauhidin na rantse muku da Allah da ya busa min numfashi shi ya jawo mana wannan abu mutane suna zina in ka taba su su ce ai ba su da kuɗi ne ba su da abinci yasa ta je ta ba da kanta aka yi zina da ita don a bata kuɗi ba ta da imani ne wallahi ai muna da tarihin masu imani na da ga hadisi nan cikin riyadu salihina wata baiwar Allah babbanta mai kuɗi ne tana cikin talauci da baƙin ciki da takaici ta je ta roƙe shi ya ba ta ɗan abin da za ta je ta warware matsalolinta ya ce sai dai ta ba da kanta ta ce ba zai yiwu ba ta juya ta tafi abu ya sake murɗatta ta ƙara dawowa ya ce ga sharaɗi ta ce ba zai yiwu ba ta juya ta tafi sanda suka yi turmi uku da bawan allah a turmi na hudu ta ga go no go ta ce ta yadda amma da ke da tsantsar imani har san da ya zo zai afka mata ta ce ka ji tsoron Allah kar ka sai da ka sanya zobe in ba da haƙƙinsa ba in ba mallakar ka ba har yanzu tana cikin yunwa da fatara amma tauhidi na biyayyar Allah bai bar zuciyarta ba da yake shi ma Allah ya sohi da shirya maza maza ya ce ya yadda ya ɗaga ta ya ɗauki abin da zai bata na bukata ya ce je ki Allah ya fiye mana gaba ɗaya waɗannan su ne irin mutanen da masu tauhidi yunwa ba ta sa su yi zina ko su higa gidan wasu su sata ko su kashe wani don su samu musulmai na ƙwarai su ne wanda bala'i bai sa su bar addininsu Hubai al'ansari gunduwa-gunduwa aka yi da shi, ana daddatsa shi yana kalmar shahada, ana yanyanka jikinsa, yana tabbatar da allantakar Allah yana tabbatar da manzancin manzan Allah. Saka shi aka yi a gaba aka ce ya bar addinin musulunci ba ka ba su kai, ya ce ko na bari kashe ni za ku yi, gara ku kashe ni da addini na. suka zo za su fara yanka shi ya ce a bar shi ya yi nafila raka'a biyu kawai ya ce kawai shi ne abin da yake roƙo suka ce yi nafila ka ko raka'a goma ce ya gama suka zauna da shi suka fara yankar hannun shi sun yanki nan sai su ƙara yankan nan sun yanki nan su ƙara yankan nan yana tabbatar da allantakar Allah yana tabbatar da manzancin manzan Allah yana cewa walastu ubali hina uqtalu musliman yace ala ayyi shiqqin kana lillahi masra'i yace wa dhalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali hilwin mumazza'i yana raira baiti yana tabbatar da allantakar ubangiji ana yankan naman shi amma yau daga an taba mutum sai ya ragwabe wane ya yi ridda saboda abin duniya wanta ta yi ridda saboda abin duniya wane ya, ya koma mazinaci ya koma ɗan shaye-shaye ya koma kaza wanta ta koma kaza saboda babu abinci ko ba kaza ko ba kaza mu jaddada imanin idan imani ya ratsa ka ina mai rantsuwa ma da Allah babu wani ƙaramin bala'i da zai sa ka bar imani wallahi ba karamin bala'i bane ke sa muminin gaskiya ya sauka shoulder ba karamin bala'i bane kana ga annabi da sahabbai sanda Allah ya ce wa zulzilu sanda aka girgiza su hatta ya kular rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullahi har ka ji suna cewa mukan yauhe ne taimakon Allah nan zai zo ne Allah yana ta cewa zai taimake mu mukan yauhe ne zai zo Allah ya ce ala inna nasarallahi qaribun nasara Allah tana nan dab da ku don haka ƴan uwa zamanin da muke cikin nan zamani ne na fafirru ilallahi duk motsinka ka san akan me kake yi saboda mutuwa tana iya riskar ka akan kowanne motsi naka wallahi a kowace lahazar ka wallahi tallahi kana iya barin duniya a duk wani motsi da ka sani kana iya ban duniya don haka karka yadda wallahi tallahi a ce kafarka ko wata gabarka ta zame daga kan abin da kake yi ya zama ba na Allah bane ba malam ya ce wa bayyanar nabi sallallahu alaihi wasallama fadalar sirki mun wuce wannan ko tadamman alhadisu sharɗar sidiki almunafi lilkadi malam ya ce kaga hadisin nan ya kunshi sharɗar sidiki sharaɗin gaskatawa da wannan kalma almunafi lilkadi wanda take kore ƙaryata ta min shuruɗi la ilaha illallah daga cikin sharuɗan wannan kalma ta la ilaha illallah an gane وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه shine mutum ya faɗe ta yana mai gaskata ta a zuciyarsa da kuma kan harshensa harshensa ya zama daidai da zuciyarsa yau abin da muka rasa kenan yasa da Allah ya tahi siffanta munafukai sai ce wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون الله يتي منافقي يتي إن ككليس daga yanayin shakalinsu wallahi sun burge ka in ku suka zo suna magana suna nuna suna Allah ne ya ce wallahi komai rashin yardarka sai ka saurari maganganunsu wannan wannan alama ce ta munafurci ya zama a zahirinka mutumin kirki amma a zuci da sirrinka kai mutumin banza ne alamar kai munafiki ne wallahi yana da kyau ya zamanto zahirinka ya zama daidai da baɗininka maganar harshenka ta zama daidai da zuciyarka shine yuwafiqu qalbuhu lisanahu ya zama zuciyar ta yi daidai da harshe harshe ya yi daidai da menene da zuciyarka wannan shine yake nuna alamun kai na kirki ne kuma ana ma fatan rahama da izinin Allah amma daga an samu matsala ya zama abin da bakinka ke faɗa ya saba wa abin da ke kunshi a zuciyarka idan fa'anta munafikun ka zama munafiki Allah ka kiyaye mu daga munafurci karaminsa ko babbansa ƙalar Allah ta'ala Allah ya ce alif lamim a hasiban nasu an yi turaku an ya ƙulu amanna wa hum la yuftanuna ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله يتي ألف لام ميم ألو لن جايمي أرى أحسب الناس ينزمتاني سنا زتو أن يقولوا آمنا سوتي سني إيماني وهم لا يفتنون الله يتي مو بذا مجربي سبا سنا تمانا هكذا تفعلوا kawai daga ka ce kai mumini ne shikenan ba jarabawa jama'a ku sani wallahi fitintunan da muke ciki a ƙasar nan akwai jarabawa fa akwai jarabawa yanzu barin ba ku misali ba nan muka zo muka ce a zaɓi musulmi musulmi ba kuma aka zaɓi musulmi musulmi ina mai rantsuwa muku da Allah har yanzu ni ban yi nadamar a zaɓi musulmi musulmi ba ni ban yi nadama ba kuma ba zan taɓa yi nadama ba har duniya ta naɗe wallahi sai ku tambaye ni meye dalili malam madalla haka ake yi meye dalilin ka aka rama kallahu dalili na na farko tukunna ni dai Allah addini ya turo ni na yi duk abin da ya taso min to ana so a ga addini na a cikin wannan al'amarin wannan al'amarin na rayuwata ne wannan al'amarin na gidana ne wannan al'amarin na shugabanci ne wannan al'amarin na kaza ne ni dai an ce min na yi addini haka ne ko ba haka ba to ban ga dalilin da zai sa a abin da yake kusan ka iya cewa mafi muhimmanci a rayuwa a ce ga inda addini ya karkata ga inda wani abu ya karkata daban kuma ka bar addinin ka tafi wani abu ni ban ga dalilin da zai sa ni haka ba ban ga dalili ba ban ga dalili ba ban ga dalili ba amma ina jiran duk wanda yake da dalilin da zai sa shi ya bar addini zai wani abu daban ya kawo ɗazu na ji wani bidiyo na malam ahmad tijjani guruntu ya ce mutane an ɗora su akan wasu tunanuka kuma sun yarda sun yarda sun yarda sai kawo misali ya ce yanzu misali an ɗora mutane akan cewa ƙuri'arsu ‘yancinsu aka ne ko ba haka ba ya ce waɗannan mutane da aka ɗora su akan ƙuri'arsu ‘yancinsu ya ce yanzu mutumin da mashayi ne wiwi yake sha ko jiya ko wani abu yanzu don Allah ya cancanta a ba damar zuwa ɗin shugaba a tambaya ne ku bani amsa to amma tun da an riga an ɗora mutane akan cewa ƙuri'a su ‘yancinsu don haka a ƙuri'ance ko a demokuraɗiyyance dole ne a ba shi ƙuri'a ya je ya yi menene ne ya je ya yi zaɓe amma tsakani da Allah wannan mutumin ya cancanci ya zaɓuwa zai zamanto jagoran al'umma shi fa shi fa wannan mutumin shi fa wannan mutumin inda za a ce wanda ke sayar musu da wiwi shi ya tsaya takarar shugaban ƙasa zai jefa marko ba zai jefa masa ba yanzu wannan mahaukaci ne ko mai hankali ya cancanta a bahi ƙuri'a ko bai cancanta ba bai cancanta ba to abin da ya sa na kawo wannan idan har duniya ta yadda hatta wanda ba shi da hankali yana da yancin a ba shi ya yi abin da yake ga ya dace yanzu sai ni ne a matsayina na malami mai da'awa ban san abin da ya dace wa kaina da al'ummata ba ban gane ko kun fahimce ni ba sannan abu na biyu yanzu ana ta ihu cewa wannan gwamnati musulunci ya zaɓe ta ta zo tana abin da bai kamata ba ko kuma tana fifita wani addini akan addinin da ba namu ba gaskiya ne gaskiya ne haka take faruwa kuma haka muke gani a halin yanzu amma da Allah in tambaye ka na farko da ni da kai da muka yi wannan abin saboda addini kuma saboda mu ba wa musulunci kariya shin da ladanmu da alherinmu da Allah ya alkawarin zai ba wa wanda suka yi abu don addini yana nan ko baya nan yana nan to mu wannan shine ribar mu ta farko sannan a ƙa'ida idan da ba mu ba da gudunmawa ba sai ya zama an faɗi mun ba da gudunmawa wajen faɗuwar addini ko ba mu bayar ba mun bayar muna da kamisho na wannan gudunmuwar da muka bayar ko ba mu da shi na rantse da Allah muna da shi sannan kowa yana da haƙƙinsa da ya kamata ya sauƙi yayin da ni adam ɗan muhammad almulakabu bil albani ya zama haƙƙina ne na zaɓi wanda zai ya zama yana cikin addini yana da alaka da addini na to in na yi wannan ni na gama nawa shi kuma haƙƙinsa ne idan aka zaɓe shi to ya yi ƙoƙari ya kare mutuncin addinin da kuma al'ummar haka ne ko ba haka ba idan shi ya ƙi ya kare wannan haƙƙi da aka ɗora masa Allah zai tambaye shi ko ba zai tambaye shi ba zai tambaye shi don haka ni ba ni da haufi idan duniya za ta zage ni ko za ta faɗi duk abin da za ta faɗa a kaina na rantse da Allah ban yi nadama ba ko ba zan yi nadama ba sannan a Najeriya muna da wata ɗabi'a duk lokacin da aka ce abu namu ne ya samu to za ka ga kan cewa ba a magana kuma ba a yin abin da ya dace ga misali kurkusa gwamnatin da ta gabata ta ba wa musulmi arewacin najeriya mukamai sun fi guda tamanin da wani abu kuma waɗannan mukaman kaf a ƙasar nan babu mukaman da suka kai su amma har suka gama suka sauka musamman mu musulmin na arewa babu abin da suka tsinana mana duk maganar da zaka faɗa duk abin da zaka yi na rantse da Allah result din da zaka fita da shi daga ƙarshe shine ba a yi mana abin da ya kamata ba jama'a haka ne ko ba haka bane to yanzu an samu akasi ana ɗaukar manyan mukamai ana ba waɗanda ba mu ba to bari ku ji abin da zai faru Allah ya kiyaye na farko su dai za su tsaya su yi wa nasu hidima kuma za su yi wa nasu aiki za su tsaya wa su yi wa nasu hidima kuma za su yi wa nasu aiki ko tantama karka yi na rantse da Allah in kai tantama ma a banza kai abin da na faɗan nan Allah ne kaɗai zai hana shi faruwa na rantse da Allah amma in ba Allah ba wanda ya isa ya hana wannan abin faruwa za su yi wa yankunansu da al'ummarsu aiki yayin da ku kuma kuka samu damar da ta fi tasu amma kuka gagara yi wa naku al'ummar da mutanenku aiki akwai shugabannin da sanda suka yi shekara takwas magana wannan ta fatar baki baka isa ka yi da su babalantana ka saka su su yi wani abin kirki kuma abin mamaki wasunsu daga cikin waɗannan shugabannin suna da kusanci da irin harkar mu da irin alaƙar da muke da su da ita amma har suka sauka ba mu samu damar da za mu ce musu ku yi kaza su ce malam insha Allah za a duba a yi kaza ba har suka sauka mu ba kajin agric ba ne ba ma yin kwanmu sai da zakara haka aka dinga tambele a ƙasar nan ministan wuta ya yi ƙarya ministan abinci harkar noma ya ce naira talatin za ta kosar da talaka haka dai ko ba haka ba haka suka dinga mana kwaɓa da ƙarya har suka sauka idan ka waiwaya baya ba za ka samu abin da suka gyara kwaya ɗaya ba wani abin da zai ƙara baka haushi da takaici tare da cewa mukamai da yawa mu aka bawa a waɗancan zamun nan amma wallahi idan ka zo kai lissafin suwa suka mori gwamnatin da ta kabata waɗancan ne suka mora haka ne ko ba haka ba to akwai abin haushin da ya wuce wannan manya-manyan ayyuka su aka yi wa manya-manyan mukamai su aka yi wa duk abubuwan ci gaba su suka samu mu ba mu samu ba wai yanzu saboda tsabar rashin kula irin na mutanenmu na manyanmu yanzu ittifaƙan an yarda cewa yanzu arewacin najeriya ya fi taɓarɓarewar tsaro a kan kudanci jama'a haka ne ko ba haka ba an share kusan shekara talatin a ƙasar nan ba a jin labarin ta'addanci a ko'ina sai a ina sai a kudu su suke da afena fere su suke da area boys su suke da waye su suke da waye su suke da waye su ne masu ɗabi'ar su sawa mutum taya da ransa yana gudu suna cinnamar wuta amma yanzu gaba ɗaya wannan abin ya dawo cikinmu ya bar cikinsu me ke faruwa ni ya kamata na tsaya da tunani ko manyanmu da suke rike da mukamai ba wanda zai iya sadaukar da ransa da lafiyar jikinsa don ya ceto al'ummar duk abin da ka sani na alheri a arewa nema yake dagargaje ya lalace idan ma baka ce ya gama dagargaje ya gama lalacewa ba me ya saura ko shekaran jiya ina jin labaru akwai ƙauyen da aka shiga a jikin jihar sokoton nan akwai mutumin da ya shiga cikin gero jama'a gero fa an tara gero da ya ga 'yan ta'addan nan za su kama shi wallahi je danna kansa a cikin gero ya mamuku a cikin geron da suka ga lallai ba za su cin mushi ba wallahi suka barbaɗa wa geron wuta suka danna mar wuta na rantsi da Allah da abincin geron da shi wanda ya shiga geron duk sun kashe su wannan abin a cikin me yake faruwa da geron da shi suka cinna musu wuta ga baki daya kuma suka kewaye geron da bindiga suna jira in ya ji zafin wuta ya fito kuma su harbe shi wannan abin yanzu a ce an kasa kawo ƙarshensa a wannan dalili mashawarta na ba da shawara masana na ba da shawara wanda suka san menene tsaro sun faɗa an ce ga abin da ke jawo wannan matsalolin duka amma an ƙi a shawo kan wannan matsalar yanzu ga wata fitina ana so a kau da hankalinmu daga ma ayyukan da ya kamata a yi mana a arewa yanzu ana ta injiniyarin kamar ana so a danno rigimar addini kuma domin wannan wuken wuke ne ko wuke ne ko wuke ne ko ma dai wane ne abubuwan da yanzu ya zo yana yi dama yana da bad record a gurin mu musulmin arewa in ba manta ba wuken nan shi ya rusa wani masallaci a ƙasar nan wanda babu irin ƙurar da ba a tayar ba lokacin da ya tahi zai rusa masallaci a jiharsa babu maganganun da aka yi ba amma mutumin nan sanda ya kwantar da masallacin nan sannan hankalinsa ya kwanta an yi haka ko ba ya haka ba ya fito karara ya ce jihar ribas ba jihar musulmi ba ne da aka su fita su bar jihar ya yi maganganu da abubuwa waɗanda ba za su ƙirgu ba za su lissafu ba yanzu gashi ya zo yana wasu abubuwa a abuja waɗanda waɗannan abubuwan allah ne kaɗai ya san ina za su tsaya to kiran da muke wa gwamnati wallahi ta sani mu da muka yi magana akan a zaɓe ta kuma aka zaɓe ta ina mai rantsuwa da allah muna da haƙƙi a kanta kuma wallahi tallahi ba za mu yi shiru mu zuba ido akan abubuwan da suke faruwa ba har yanzu su namu ne mu nasu ne don ba za ka gina gida kuma a zo da kai a sa gireda a rusa gidan ba ba za mu ba kuma ba mu yi nadamar cewa a zaɓi musulmi ba kuma na rantse muku da Allah ko gobe aka ce ga musulmai guda biyu 'yan takara ga waɗanda ba musulmai ba ko ɗaya musulmi ɗaya ba musulmi ba billahi lazi la ilaha illa huwa ba zan goyi bayan waɗanda ba musulmi ga baki ɗaya ba kar ma ku ji ina magana ku ɗauka na ja baya in ina nan daram na rantse da Allah ni na san me na yi ina duba makomata ne a gurin Allah da lahirata wannan ita ne damuwata amma kai idan kana ga dan yanzu wasu sun ɗauki abin suna nema su mai da hi siyasa ba su sani ba tuni mu mun mutu siyasa a ƙasar nan idan ma su siyasa suka ɗauki abin to mu mun ɗauki abin addini ne kuma ina mai rantsuwa muku da Allah har yanzu nan da nake magana wannan arnan da kuke gani wallahi bukatar su bata biya ba ba haka suke so ba har yanzu don haka harkar shugabanci a ƙasar nan tana daga cikin harka mai wahalar sha'ani dole sai ka yi takatsantsan amma bahaushe ya ce ganin ido baya hana cin naman kayi haka ne ko ba haka ba an dafa ma naman rago zulub ya yi lugub ya dahu ka zo ka sa za ka cihe ka ga idansa ya yi ƙuru zai hana ka sa hannu ka yaga ba zai hana ba kuma sabo da kaza wai bai hana yanka ta mun yi ka ba shi kuma yake nuna in kai ba daidai ba za mu zuba ma ido mu ba 'yan siyasa ba ne we are not politicians ɗan siyasa ne wanda da an yi daidai da an yi kuskure in dai a jam'iyyarsa ne duk daidai ne haka ne ko ba haka ba to mu ba haka muke ba amma muna faɗa muna ƙara cewa a yi wa wannan gwamnatin uzuri har yanzu mu ga yanayin yadda za ta canja domin yanzu kwata-kwata watanninta hudu ne zuwa biyar mu sake zuba ido mu gani in dai an yi wa tsohon daura uzirin shekara hudu aka sake cewa a ƙara mar wata shekara hudun har ya gama fuffukarsa a shekara hudun ya tafi akwai abin da bai yi ba balma wasu matsalolinmu na yanzu ga dasu aka yi daga gurin shi to yana da kyau mu sani cewa waɗannan bayan Allah suna da haƙƙin mu ƙare musu uzuri mu saurare su amma dai wallahi muna faɗa idan an bi ta ɓarawo abu ta mabi sawu idan mun zargi ana ɗaukar mukamai ana ba waɗanda ba mu ba to kuma mu dawo mu zargi kanmu mu idan an ba mu me muke da mukaman me amfanin mukami idan an ba wa mutum ni yanzu nan masallaci ne aka bani ina shugabanci haka ne ko ba haka ba kuma ko hasidin iza hasada ne kai walla baka isa ka ce bana iyakacin kokari na wajen rike haƙƙin wannan masallacin ba walla baka isa ba jama'a haka ne ko ba haka ba to shikenan wanda suka nada ni ko suka kawo ni aƙalla sun san na rike haƙƙin masallacin kuma ina kula da shugabancin da aka ban to tambayar shi kai minista kana haka a gurinka kai ma kai dan majalisar tarayya kana haka kai darakta kana haka wannan shine abin da ya kamata mu tambaya kowa ya tambaya matsayin da Allah ya danka a hannun shi yana kula da haƙƙin wannan gwargwadon iyawarsa ko kuma a'a sai an sauke shi ya koma yana cewa hidan musulmi ne shi yasa aka hana shi yanzu an bawa ne saboda haka musulmi ku dawo taitayinku yanzu hatta rikicin da yake faruwa a gaza jama'a ba lalacewar mu ne ta kawo wannan abin ba duk kasashen da ke kewaye da filistin kasashen suwaye musulmi ne siriya ne da masar da masar da lubnan da waye da waye da waye ta gefensu kuma na kaza ruwa ne isra'ila ita ne kadai bare a wannan yankin gaba daya gaba daya wannan yankin isra'ila ita ce bare tsakiyar larabawa jama'a tsakiyar musulmi isra'ila take zaune ya kamata na tambayi kaina ka tambayi kanka mu tambayi kanmu gaba ɗaya meye dalilin da zai sa mutum ɗaya ya shigo tsakiyar mutum dubu kuma ya ware mutum goma cikin dubun nan ya dinga gasa musu aya a hannu amma wannan mutum dubun su gagara ɗaukar mataki a kan shi ina ga nema wannan misalin ko daskin dariɗi ne kai za ka fahimci me ake nufi rauninmu yanzu ko kun san a cikin musulman filistin akwai informers na isra'ila waɗanda isra'ila ta ɗauke su aiki suke informin mata duk abin da musulman filistin suke ciki musulmi ne kuma ban sani ba ko kun kalli wani bidiyo kilif na malam idris abdulaziz wanda ya ba da labarin wani makiri da cia ta america ta ɗauke shi aikinsa kawai shine duk wani musulmi malami khatibi da yake magana ake jinsa to dinga ɗaukar lakcocinsa da hudubobinsa da ta'alim ɗinsa yana fassarawa ana tura musu amerika kuma musulmi ne aikinsa kenan ɗan bauchi ne ba ɗan wani guri ba ne ka je ka nemi kilif ɗin malam idris abdulaziz ya ba da labarin ya fassara hudubar malami musulmi ɗan uwan shi ya tura wa kafiran amerika saboda su ji irin kalar maganganun da malaman suke yi har ta kai matakin da wannan musulmin jama'a wannan musulmin har ta kai matakin da ya yarda ya dinga zuwa coci kuma aka naɗa limanci a masallacin juma'a saboda sun yi karatu a libya suna jin larabci ya san ƙur'ani ya san hadisi zai zo masallacin juma'a ya ja juma'a ran lahadi kuma zai je coci a yi sabis da shi saboda ya zama infoma na arna na kafiran amerika har daga ƙarshe malam idris aziz ya ce ya zaune da hiyamar nasiha yamar faɗa har ya nuna ya ɗan bar abun daga baya da irin wannan raunin imanin na cewa rayuwa ta marƙunci ya sake komawa ya yadda ya ci daɗi a duniya ya ci baƙar wuya a lahira su kuma cia da suka fahimci ya raba ƙafa wata rana yana bauchi suka buga mar waya suka ce suna da taro a guri kaza ya kama hanya ya tafi ya je bakin hotel din ya buɗe ƙofar mota zai fito suka harbe shi shikenan ya tafi lahira a matsayin mai tona wa musulmi asiri saboda neman duniya an taɓa mutane su ce ai ba su da abinci ne ba su da abin sha ba su da gidan zama ba su da kaza don haka ya yadda ya shiga layin saban Allah don ya ci abinci bai yadda ya dogara ga Allah da annabi yake cewa law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama razaqa at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana bai yadda da wannan hadisin na manzon Allah ba ya yadda duk bige-bigen da zai yi da na halal da na haram in dai zai ci ya sha to ya yadda wannan fa ita ne rayuwar da muke ci to yan uwa idan rayuwarmu ba ta gaza fita daga irin wannan badakalar da wannan shegantakar ba to me kake tsammani Allah ya yi abubuwan akwai abubuwan takaici da bakin ciki da tashin hankali amma ni abin da nake jan hankali na da naku wallahi dukkan mu mu rike Allah mu rike aqida mu rike tauhidi dan wannan zamanin namu rigimar da ke cikin sa wallahi ta wuce ka dinga koma kana kwanciya baka san ina aka kwana baka san ina aka tashi ba ba ruwanka na faɗa muku labaru ko na gidan rediyo guda ɗaya ka zaɓa ka dinga ji mai duniya ka take ciki ko 'yar waya kifa ɗinkan nan ka sami mai kama gidan rediyo ka dinga jin mai duniyar ka take ciki ka san ina ka kwana ina ka tashi in ba haka ba na rantse da Allah kana zaune sai dai ka ji an rugun tsuma da kai dan baka san mai duniya take ciki ba Allah ya yi dan uwa zan dakata a nan abin da muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya fe mana a Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fe mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh